أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح خاتم على آله حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله يومنا جمعة شدة قوة ذو القيدة hijira ta 1444 wanda ya daidai da 26 ga wata na biyar miladiya ta 2023 a wannan alƙawarta samun wato zawiyar shehin shekhu malam marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu wa rahmatun wasi'a inda muke karanta littafin ashifa bi tarihi kukul mustafa sallallahu alaihi wa sallam wanda yau halka ta 100 da na ce mana aka 122 ne kuma na wani 122 ko? insha Allah muna cikin fasali na tara ko wanda ke bayani a cikin dangace da ziyaran kabarin ma'aiki cewa da mutane su tabbata gare shi manzon da ke cewa wa ni bin qusaytin wal utbi كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خل المسجد حسور مانة المنبر التي ترى القبر بميامينهم ثم استقبلوا القبلة يدعون an karɓi daga ibn qusayt da al-utbi yace sabon manzo Allah ya tsaya da mutum Allah ya tabbata gare shi sun kasance in mas idza khalal masjidu in masallaci ya kasance babu amawan mutane a cikin shi shine idza khala in ya wofinta kamar da ake cewa babu kowa a ciki ana ne in amawan mutane suka hita hasu rumanatal minbari sai su rika shafar inda ma'aiki su suna ke dora hannun shi a minbari wani wuri ne kama haka aka ce yana kama da rumana wannan dai a ruman to wannan wanda ke a jikin mimbar nan sai su rika shafan wannan wurin allati talil kabara wadda take bibiyan kabarin ma'aikin Allah ya da mutane sabata gare shi bi mayaminihim da daman makin su da hannun su na dama sun mastaqbalu qiblata bayan ka sai su fuskanci alqibla yad'una suna masu addu'a wa fil muwatta ya zo a cikin muwatta min riwayati yahya ibn yahya al-laythi daga cikin riwaya ta yahya dan yahya al-laythi annahu kana yaqifu ala qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya kasance yana tsayuwa a bisa kabarin annabi sai da mutane Allah tabbata gare shi fa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi yayi salati a bisa annabi sai da mutane Allah tabbata gare shi wa ala abi bakarin wa umar kuma yayi akan sayyidina abubakar da sayyidina umar radiyallahu anhu ya zara tabbata gare su in ba mantawa ana zancen abdullahi bin umar ne radiyallahu anhu fa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala abi bakr umar wa inda ibn qasim wal qanabi wa yad'u li abi bakr wa umar awai amma a wajen ibn qasim da qanabi su maimakon su ce salati yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar da sayyidina umar sai suka sai suka ce a sannan in yayi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya addu'a wa sayyidina Abubakar wa sayyidina Umar qala malik fi riwayat ibn wahab imam malik ya fi da cikin riwaya dan wahab yaqulu musallimu mai yin sallama mai kai gaisuwa ga maki sallam cewa za yi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh hake ta haka nan zai ce qala fil mabsubi ya zo a cikin littafin mabsut ya ce wa yusallimu ala abi bakarin wa umar har yau da ci gaba da magana ce ta sayar na imam malik saboda cikin littafin shi wannan mabsut yana cikin manyan littafai na malikiya to a cikin ci gaba kenan in yayi wannan sallama iya irin wannan sallama wa annabi tsira da mutane tabbata gare shi sai yayi kuma wannan gaisuwa sai gaisuwa ya sallama wa sai na abubakar da sai na umar قال القاضي ابو الوليد الباجي القاضي القاضي ابو الوليد الباجي يتي wa indi annahu yad'u lin nabi sallallahu alaihi wa sallam bi lafzi salati yace a wuri na cewa shi mai ziyarar nan zai yi addu'a ne wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da lafazi na salati liwali abi bakar ibn umar kama fi hadis hadis hadisi ibn umar fi miyar khilaf kuma sannan yayi yayi irin wannan ga sai na abubakar da sai na umar kamar yadda zuwa cikin sai hadisi na abdullahi da umar mina da khilafi daga sabanin da aka samu dan cikin riwayan ta farko salati yake ta biyu kuma yayi addu'a فقال ابن حبيب ابن حبيب يتي ويقول إذا دخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله وسلام على رسول الله ya ce abinda mutum yake cewa in ya shiga masallacin ma'aikin Allah tsaya da mutane sabata gare shi cewa za yi bismillahi wato bismillahi wa salamun ala rasulillah assalamu alaina min rabbina wa sallallahu wa mala'ikatu ala muhammadin allahumma ighfir li dhunubi وافتح لي ابواب رحمتك وجنتك واحفظني من الشيطان الرجيم yace abin da mutum zai karanta kenan summa summa qsid ila rauda sannan mutum in ya shigo wannan yayin shiga masallaci kenan in mutum ya karanta wannan to maqsid ila rauda sannan yace mutum ya nuhaci rauda ta maki sallallahu alaihi wasallam wahiya ma bainal qabri wal minbar ita ko tana nan shine abin da ke tsakanin kabari da minbari amma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna farka fi harakatin in ka je ziyara ga hannu zaka in kai bayan kai sallama ka shiga masallaci sai ka nawaci wannan rawda wannan dausayi wanda ma yake zama yace abin da ke tsakanin daki na a lokacin daki wato daki ne tun kamin ya bai kaura daki ya koma shine kabarin yace abin da ke tsakanin daki na da minbari na dausayi ne daga cikin dausayi kan aljanna to a wannan wurin farka fiha raka'atayn kai sallah raka'a guda biyu a wannan dausayin qabla wuqufika bil qabri gabanin tsayuwanka a wurin kabari tahmadullah fi fihima kana ka gode wa Allah a cikin wannan raka'ayoyin guda biyu za kai wa tasalu tamama ma kharajta ilayhi kuma ka roki Allah cikar abin da ka fito zuwa gare shi wal auna alayhi da kuma taimako akan shi wa in kana raka'ataka fi ghairi rawdati in raka'o'in naka guda biyu suka sace ba a cikin rawdan bane ba ajizataka ajiza ataka wannan sun isan maka ko da ma ba nan ka samu kai ba sun isan maka wa fi rawdati afdalu amman mutun yayi wannan rakayi guda biyu a rawda nan a dausayin nan shine yafi wa karkala sallallahu alaihi wasallam hakika kuwa annabi ta da mutala tabbata gare shi yace ma baina bai ciwa minbari rawdati min riyadil janna abin da ke tsakanin daki na da minbari na dausayi ne daga cikin dausayi kan aljanna wa minbari ala tur'atin min tura'il janna kuma minbari na yana kan akwai wani wani dausayi ma'abucin tudu daga cikin dausayika ma'abuta tudu na aljanna shi dausayi kawai in kamar ya zama mai kwari ne shi ake ce ma rauda amma yi mai tudu ne shi ake ce ma ake ce ma tur'a to yake cewa minbari na yana kan wani tur'a wani dausayi ma'abucin tudu daga cikin dausayika aljanna ba busa tudu suma taqifu bil minbari mutawadi'an sannan mutum ya tsaya bil qabri daidai kabari mutawadi'an yana mai kaskantar da kanshi mutawaqqiran yana mai girmamawa fatusalli alai sai kai salati a gare shi wa tusni bima ya haduka sannan kai yabo da abin da yake halarto maka wa tusallimu ala abi bakr ibn umar kenan ba tare da wani takallufi abin da yazo maka na yabo kawai ka ka fade shi sannan wa tusallimu ala abi bakr ibn umar sannan ka kai gaisuwa wa sayyidina abubakar da sayyidina umar wa tad'u lahumu kai addu'a gare su wa akthir min as-salati fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam ka yawaita salati a cikin masallacin annabi zuwa da mutane su zama daga shi koko ka yawaita sallah ka yawaita sallah a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam billeli wannan hari dare da rana wala ta da an ta ce masjid da quba kuma karka bar zuwa masallaci na quba shi ma ka je ka ziyarci masallacin quba wa qubura shuhada da kabarbaran shahidai qala malik fi kitabi fi kitabi muhammad imam malik ya faɗi a cikin littafin muhammad wa yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana sallama yana kai gaisuwa a bisa annabi ya da mutala tabbata garshi za da khala wa kharaja lokacin da yake shiga da lokacin da yake fita yani fil madina yana nihin a garin madina wa fi ma bayyana zalika da kuma abin da ke tsakankanin wannan qala muhammad muhammad ya ce wa idza kharaja ja'ala akhir ahadihi alwuquf bil qabr in mutun ya tashi huta daga madina sai ya sanya karshen abinda zai ban kwana da shi shine kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kazalika man kharaja musafiran hakan nan wanda ya fita daga cikin mutanen madina wanda ya fita yana mai balaguro shi ma haka nan zai yanzu ya fita kenan ya kasance a ƙarshe wanda zai ban kwana da shi shine kabari Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ibn wahab an fatimata radiyallahu anha binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn wahab dan wahab ya rawaito daga fatima da ta wata gare ta yar annabin rahama ta da mutu Allah tabbata gare shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala cewa annabi ya da mutu Allah tabbata gare shi ya ce idza dakhalta almasjida fa salli ala annabi sallallahu alaihi wasallam in ka shiga masallaci kayi salati wa annabi ya da mutu Allah tabbata gare shi wa qul kuma ka ce allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik ka ce haka kai wannan Allah ka ce ya Allah ka gafarta mana zunubaina kuma ka buɗa mini ƙohohin rahamaka wai za ka rashta in kuma ka tashi fita shi ma an ka fita fa salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kai salati wa annabi tsira da mutala tabbata gare shi wa kullu kuma ka ce allahumma ighfir li dhunubi waftali abwaab fadlika ya allah ka gafarta mini dhunubaina kuma ka buda mini kohoyin fadlalka wa fi riwayatin ukhra a cikin wata riwaya kuma ta daban banda wannan fali yusallim cewa ta yi fali yusallim yayi yayi gaisuwa yayi sallama makana falyusalli wurin da take falyusalli yayi salati fihi a cikin shi wa yaqulu idza kharaja wato cikin shi wata riwaya ta da bakin wa yaqulu idza kharaja yana fada in ya fita Allahumma inni as'aluka min fadlik ya Allah ni ina roƙonka daga faralaka wa fi ukhra a cikin ruwaya kuma wata gurar ta daban Allahumma hafazni min ash-shaytanir rajim cewa zai mutum ya ce Allah ka kare ni daga shaytan wanda ke jefafe daga rahmaka وعن محمد بن سيرين أن كان ورقة محمد بن سيرين كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد يتي mutane sun kasance suna cewa in suka fita in za su shiga masallaci shi ko yana cikin manyan tabi'ai in yace mutane yana nin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna cewa in za su shiga masallaci sallallahu wa malaikatu ala muhammadin Allah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah dakhalna wa bismillahi kharajna wa ala allahi tawakkalna haka suke cewa wato salatin Allah da na mala'iku ya tabbata wa annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aminci Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi da rahama Allah da albarkatunsa da sunan Allah muke shiga da sunan Allah muke fita kuma a bisa mun dogara ne da Allah wa kanu yaquluna idza kharaju mithla zalik kuma sun kasance suna faɗin kwatankwacin wannan yayin fitar su in za su fita wa an fatima ta radiyallahu anha aidan an karbo daga fatima ya zala ta fita gare ta ko ma sabon zance wato har wa yau kanan nabi sallallahu alaihi wa sallam tace annabi ta da mutalla ta fita gare shi ya kasance idza da khalal masjida in ya shiga masallaci kala sai sai ce sallallahu ala muhammadin Allah ta yi salati a bisa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma zakara misla hadisi Fatima qabla hada sannan sai ya ambaci kwatankwacin hadisin Fatima radiyallahu ta'ala anha wanda yake gabanin gabanin wannan gaban kamar wanda ya gabata kenan yanzu yanzu nan wa fi riwayatin a cikin wata riwaya hamidallah wa samma wa salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gode wa Allah yayi bismillah kuma ya salati a bisa annabi sai da amince Allah sabata gare shi wa zakara mislahu shi ma sai ya ambaci kwatan kwatin shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma bismillahi wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam haka yake cewa da sunan Allah amince Allah ya tabbata a bisa ma'aikin Allah sai da amince Allah sabata gare shi wa ana gairiha an karɓo kuma daga wani sai suna fatima radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ya da mutala sabata gare shi ya kasance idza dakhala almasjida in ya shiga masallaci qala cewa yake Allahumma aftali abwaab rahmatik wa yassir li abwaab rizqik cewa ke ya Allah ka buɗa mini kohohin rahmaka ka yassare mini ka sauwake mini kohohi na arzikinka wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbar ga Abu Hurairah idan Allah ta tabbata a gare shi إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي إما تنين كو يشيغا مسلاتي to abin da zai yi salati wa annabi sai da mutane tabbata gare shi sannan ya ce ya Allah ka yi buɗi a gare ni Allahumma ftahli wa qala malikun fil mabsut imam malik ya hudu a cikin mabsut wa laysa cewa yayi wa laysa yalzimu man dakhala al masjid wa kharaja minhu min ahli madinati al wuquf bil qabr bai zama lazimi ba tilas akan duk wanda yake shiga masallaci ko yake fita daga cikin mutanen da suke mutanen madina yan madina a ce sai mutum ya tsaya wajen kabari wa inna ma zalika lil ghuraba a wannan tsayuwa wajen kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kowace shiga da kowace fita na baki ne wa qala fi aidan kuma ya hadi a cikin wannan da wato cikin mabsuqin nan da ya koma sabon zance la ba'sa liman qadima min safarin aw kharaja ila safarin an yaqifa ala qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam babu laifi ga wanda ya zo daga balaguro ko ko ya fita zuwa balaguro ya tsaya a bisa kabarin manzon Allah ya tsaya da mutane su bata gare shi fa yusalli alaihi yayi salati a gare shi wannan kenan a cikin haƙƙin mutanen da suke ba baki mutanen Madina kenan wa yad'u lahu yayi addu'a gare shi wali Abi Bakar da Sayyidina Abubakar wa Umar da Sayyidina Umar radiyallahu anhuma inda ta bata gare su fa lahu sai aka ce masa malaka ce Imam Malik a inna nasa min ahli Madina لا يقدمون كوكو لا يقدمون من سفر ولا ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر aka ce mai ai akwai wasu mutane ko wanda su yan madina ne ba wai suna dawowa daga balaguro ne ba koko suna nihin yin balaguro ba amma suna yin wannan ma'ana suna tsaya a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a yini guda sau ɗaya ko sau da yawa ma وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام أو في الأيام المرة أو المرتين يتي سوديا وما سكن أيوا في الجمعة معنا الدساتي بجمعة أو في الأيام المرة أو المرتين كوكو تكين كوانكا ما تتايا سو أيا كو سو بيو أو أكثر كو يدعك عند القبر أو رين قبر نمي درجة فيسلمون سيسي سلما ويدعون كم في أداء ساعة ونطلقتي فقال سيما مالك يتي لم يبلغني هذا wannan ni bai iso mini ba wannan labarin bai iso mini ba an ahadin daga mutum ɗaya min ahalin fiqhi daga ma'abuta sani a faqihai bi baladina a wanda suke a nan garin namu wannan ƙasa wannan garin namu yana ne Madina wa tarkuhu wasi'un barin wannan abu ne wanda yake mayarwaci kenan ba wai tun dama cewa bai zama tilis ba to tunda yace su wanda ake muke samun ruwaya daga su ba mu samu suna haka ba ruwaya wata bata zo min daga cewa mutanen Madina suna yin haka ba yace to barin wannan abu ne mai yalwa in zaka iya yi kuma zaka iya bari ba sai ka yi ba wala yasiru akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abinda babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'ummar face abin da ya gyara harkwanta babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'ummar sai abin da ya gyara harkwanta wani ya bulugu ne ana awwali hazi al'umma wa sadriha annahum kanu yaf'alun zalik labari bai zo ba daga wanda suke sune harko wannan al'ummar da wanda suke kuma gaba gaba a cikin al'ummar sune sadriha sune gaba gaba a annahum kanu yaf'aluna zalika cewa su suna aikata wannan wannan labari bai zo ba in shi Imam Malik wa yukrahu illa liman ja'a min safarin aw aradahu yace amma karanta shi sai wanda sai ga a wurin wanda ya zo daga balaguro ko ko yake nin balaguro shine yake yake zama tilas je ya tsaya a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ibn qasim ibn qasim yace wa ra'aytu ahla al-madina idza kharaju minha aw dakhaluha ataw al-qabra na ga mutanen Madina in suka tashi hita daga Madina ko suka shigo Madina suna zo suna zo zo makabarin nan mai daraja na kabarin manzo Allah sallallahu fa sallamu sai su sallama qala yace wa zalika ra'ayun wannan kuma yace ra'ayi ne ma'ana abu ne abu ruko ne qala al-baji baji yace fa farqun bayna ahli madina wal ghuraba akwai bambanci tsakanin mutanen madina da baki li'annal ghuraba qasadu lizalika domin su baki sun yi lihin wannan ne sun zo ma saboda wannan saboda ziyarar ma da suka zo wa ahlul madina muqimuna biha su ko mutanen madina masu zama ne a nan madina lam yaqsiduha in sun zo masallaci ba sun zo da niyan ziyara bane min ajil kabari a wata silin ba sun zo bane ba dan niyan a ziyarar kabari da kuma kai gaisuwa wa qala sallallahu alaihi wasallam manzala ta da mutala tabbata gare shi yace Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ya Allah karka sanya kabari na ya zama wani gunki ne ake dole ake bawa ake bauta masa wannan kamar inda dai ya gabata an yi bayani bisa kan me ake ni da wannan da abu ne dai da wannan cewa ka a mai da kabari saboda nuni ne wa'anda wa'ansu su kamar da cikin hadisi ke cewa ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida kushin Allah ya tsananta akan wa'ansu mutane wanda suka riki kaburburan annabawansu wurin sujada wa qala la taj'alu qabri 'idan kuma yace kar ku sanya kabarina ya zama kamar wani idi in ba amince mai da cikin abubuwan da suke ake dalilan da ake faɗi haka wannan wasu suka ce kar ku sanya shi wani wasa na yubat da kuma ka rike shi idi wasu suka ce a abu ne kenan a rika yawaita zuwa a rika yawaita ziyara saboda shi idi wani abu ne sai shekara kawai shi kenan ma sai shekara wasu suka ce to kuma nuni ne zuwa idi yanda ake cin kwalliya a haɗu ana shewa ana kaɗe-kaɗe da sauransu yanda ake yi a wa'ansu kaburburan wa'ansu wa'ansu annaban haka ake yi to shi yake ka a maida mai kabarinsa haka nan a a a daraja wurin a girma wurin to da zai wannan abubuwan da dai malama sun wadi amma wanda ba wannan ba wanda suka ce ayo ai ana nin saboda haiba wurin shi ma kar a yawaita zuwa to dai wallahi alam wa min kitabi ahmad bin sa'id al-hindi daga cikin littafin ahmad dan sa'id al-hindi fi man waqafa bil qabri cikin wanda ya tsaya a kabari ya wato abin da ya kamata yi yace la yalsaqu bihi kar mutum ya damfaru da kabarin kar mutum ka je ka hada jikinka da kabarin babu babu girmama a nan wurin wala ya masu wuce ba ma sai ka shafe shi ba kar mutum kakka kakka shafa wala ya kifu indahu tawilan ko mutum ya zo kar mutum ya tsaya ya jima a tsaye ya jima a wajen shi ma suka ce saboda ko makafata niyyar sa'aba saboda kar mutum ya kota abu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ake yin shi da shauki kawai kamata ce kullum tsakanin ka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kauna ce da soyayya to yanzu ka zo haka kallafa ma kanka abinda zai gada ma amma ka ji ka ji da abu to haka abun daidai ba kamar da cikin sauran ibadu ma manzara sallallahu alaihi cewa khudhu min al-amali ma tutiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ku rika daga cikin ayyuka abubuwan da kuke da iko saboda Allah ba ya kusa ba sai ku kun kosa a ka dauki abin da zaka iya kara ka dauki abin da zaka kosa kuma abin da ya kamata ce kana yin shi da nishadi da shauki kuma kuma kai kana wani nuna kosawa a jiki bai dace ba to saboda nan yace ba a tsayawa saboda haka suka ce ba a tsayawa a jima tsaye a wajen wa fil utbiya ya zo a cikin otubiya ƙaunar cikin otubiya to ya zo a cikin otubiya ya ce ya dawo bin ruku'i ƙabilar salam mutum ya zo abin da ke fara da shi ne sallah ya fara raka nan guda biyu gabanin ya kai gaisuwa ya sallama fi masjidin nabi sallallahu alaihi a cikin masallacin annabi tsira da musu Allah su tabbata a gare shi wa habbu mawadi'i tanafuli shi musallan nabi sallallahu alaihi wasallam amma mafi soyuwan wurin da ake so mutum yayi nafila a ciki shine inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke sallah a ciki haytul amudul mukhallaqu inda ke akwai wannan gimshikin nan wanda ake sa mai turare al mukhallaqu ko wanda ake sa mai khaluq ko wani tare da kin haka ana shawa shi ko ko dai ana nin al mubakharu wanda ake turara mai yana kita mai tare wanda ake irin wannan ice wanda ake turare shi kullum wannan wurin kullum mutum ya je akwai turare to wannan wannan wajen shine aka yi so mutum ya yi nafila nan wa amma fil faridati amma in sallah ta farilla ce fattaqaddumu ila sufufi wa tanafulu fi al-ghurafa ato fattaqaddumu ila sufuf in sallah ta farilla ce abin da aka so mutum ya gabata ya shiga cikin sauke na gaba gaba wa tanaful fi lil ghuraba ahabbu ilayya min at-tanafuli fil buyuti kamar da suke cewa tubi yake cewa yin nafila ga wanda suke baki shine mafi soyuwa a gare ni daga yin nafiloli a cikin gidan daji ma'ana yin nafila a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wajen wanda suke baki ne shi yaga shine mafifici da yin nafila a cikin gidan daji shi da ba shi ko hukuncin nafila kama sabanin hukuncin farilla ne yanda ita farilla a masallaci ta hi daraja bai ta nafila a gida ta yi daraja amma a masallaci maza da sun yake cewa ga wanda suke baki ne abinda ya yi soyuwa shine nafilan ya kasance a cikin masallaci za su yin ta saboda farar da ta zo kuma cikin dume yin don da ya nafila a cikin masallaci don da ya sallama a cikin masallacin maza da sun kamar da zai zo a nan gaba kaɗan insha Allah wannan shine karshen fasali na tara alfasul ashir fasali na goma adabu dukhulil masjidin nabawi wa fadlihi ladubba na shiga masallacin annabi tsira da masallacin tabbata gare shi da kuma faralan masallacin ma kansa shi ma yalzamu man da khalal masjida annabi sallallahu alaihi wato zai bayani cikin abin da ke lazimtan duk wanda ke shiga masallaci duk wanda shiga masallaci annabi tsaya da mutane tabbata gare shi na min al adabi na daga ladabi siwa ma qaddamna banda abin da muka girga muka gabatar wa fadlihi kuma har yau wannan fasali zai bayani a cikin farala wannan masallaci a farlasa wa fadl salati fi da farala sallah a cikin shi wa fi masjidi makka kuma zai magana ma a cikin farla ta masallaci na maka wa zikir kabrihi wa minbari da ambatan kabarinsa mai daraja da kuma minbarinsa wa fadli sukunal madina wa maka da kuma fadala ta zaman madina da zaman maka Allah ta'ala Allah madauki sarki ya ce la masjidu nusisa ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fi a lalle masallaci wanda aka girka shi a sajin tsoron Allah tun daga farkon yini shi ne mafi cancanta da ka tsaya a cikin shi surat toba ruya annan nabi sallallahu alaihi su ila ayyu masjidin huwa an arawato cewa an tambaya annabi sallallahu wannan wani masallaci ne wannan wanda Allah ke cewa shi ne mafi cancanta da a tsaya a cikin shi wanda ake cewa masallaci wanda aka girka shi akan tsoron Allah qala masjidi hadha annabi sallallahu alaihi sai ce masallaci na wanga wa huwa qawlu ibn al-musayyib wannan shine faɗa magana ta ibn ta ibn musayyib sa'id ibn musayyib kenan wa zaid ibn sabit da zaid da sabit wa ibn umar da abdullah dan umar wa malik ibn anas da malik da anas wa gairim da waninsu wa ni ibn abbas radiyallahu anhuma amma an karɓar ga abdullah dan abbas ya da ta mata gare su ya ce annahu masjidu quba a wannan yace wannan masallacin ana ne masallacin quba ne حدثنا هشام بن احمد الفقيه بقراءته عليه قال حدثنا حدثنا الحسين ابن محمد الحافظ حدثنا أبو, أبو عمر النمري حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو الحسين بن محمد الحافظ حدثنا أبو عمر النمري حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر بن داسد حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan sanadin daga har zuwa sayyid bin musayyib ya karbo daga abu huraira da Allah tabbata gare shi shi ma ce daga annabi tsira da mutane tabbata gare shi ya ce la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى وذلك صلى الله عليه وسلم ba a ɗarme arrihal jam'i ne na rahila abin hawa dabba ba a ɗarma dabba wannan na wargo kenan arrihal jam'i ne na rahila dabba da ake hawa a yi balaguro to koko arrihal a shi ne matsayin sirdi abin da ake ɗorawa a raƙumi kamar sirri wanda ake dora ma doki doki to shi shi ake ce ma arralu shine jin shirhan wala ta ba a darma sirri na raƙumi ko ko ba a darma ba a yi wa dabba kamara a ce za a tahiya zuwa ziyartar wa'ansu masallaci wani masallaci yace sai dai masallatai ya guda uku shine almasjid haram masallaci na makka mai alhurma wa masjidi haza da masallaci na wanga in ji manzo Allah sallallahu wal masjid al-aqsa da masallaci mafi nisa wato shine mafi nisa ga larabawa ana ne na baitul maqdis ko baitul muqaddas da ana wadi wannan shine amma wani bawan Allah shi da wannan hadisin wai kan hujjan cewa ba a ziyara ba a kawai a ɗarmar aniya a je a ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko ga shi a zahiri ta kai ba a yin da ba a damara a ce za a je a ziyarci wani abu sai wato sai masallaci a guda uku ba a ziyara la tushaddu rihalu illa ila salati salati masashi kenan cikin masallatai ba wani masallatan da ake tsarma damara ce za a je a ziyarce su sai wa'annan guda uku ba ce ake ba ba a amma kawai shi ta nan samu cewa ba a damara a je a ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shewa ke radda yake cewa to man kana yarhu lil madinati za'iran siwahu fa inni jitu ahmad za'ira duk wanda yake nuhatan madina dan ziyartan wani annabi sallallahu alaihi wasallam to ni dai shi kadai na zo ma ziyara ba zuwa na da wani masallaci fa inni jitu ahmad za'ira ni ka ahmadu sallallahu alaihi wasallam shi na zo ma ina ne ziyara kai ba ruwa da kowa dan ka je ka ziyarci masallaci masallacin da bai daraja ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am وقد تقدمت وقد تقدمت الاثار في في صلاتي وسلامي على النبي صلى الله عليه وسلم hadisai sun gabata cikin salati da kai gaisuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi inda dukhul masjid yayin shiga masallaci wa an abdullahi bin umar bin bin amr bin al-as radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan amr dan as da Allah tabbata gare su annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya da mutane tabbata gare shi kana idza dakhala masjida ya kasance in ya shiga masallaci kala sai ya ce a'udhu billahi al-azim wa bi wajhi al-karim shaitanir rajim ina neman tsarin Allah mai girma da zatinsa mai girma da ikonsa magabaci mina shaitanin rajim daga shaitan wanda ke jewaye daga rahama Allah wannan yana cikin abin da aka wata yi mutum wanda ke waɗan wannan Allah na mai tsari daga shaitan wakala malik rahimahullah imam malik jin ka Allah ta mata gare shi yace sami'a umar bin al-khattab radiyallahu anhu sautan fil masjid sai na umar dan khattab yadda Allah ta bata gare shi sai ya ji wata murya a cikin masallaci an ɗaukaka an daga murya a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa da bi sahibi sai sa aka kirawo mai wannan mai daga murya ma abucin daga muryan nan fa qala sai ce mimman anta sai ko daga ina qala sai ce rajulun min saqif yace ni mutum ne da nazo daga saqif hmm ita ko tana tambaye qala sai ce mai law kunta min hatayni alqaryatayn la addabtuk la'addabtuka yace da ka kasance daga cikin tsayen alƙarin nan guda biyu wato cewa makka ko madina inda kai mutumin makka ne ko mutumin madina ce da na ladabtar da kai da ka sha duka inna masjidana la yurfa'u fi saut tun da gane ba ko ne sai ya dame shi to mu masallacin mu ba a ɗauka murya a cikin shi ba a ɗauka ɗauka murya a cikin shi dan girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala muhammad ibn maslama Muhammad dan Musulma yace la yanbaghi li ahadin an ya'tami da masjida bi raf'i sauti bai dace ba baya dacewa ga mutum daya ga wani ya nihi masallaci da ɗaukaka da ɗaukaka murya wala bi shay'in min al'adha ko da wani abu na daga kazanta wa an yunazzaha amma yukrahu kuma ya dace a tsarkake masallaci da duk abin da ake kyama qala al-qadi al-qadi yace haka zalika kullahu alqadi isma'il wato alqadi ya zume littafin nan kenan shine ce alqadi isma'il shine ya rawaito wannan ya hakaito wannan fi mabsudi a cikin mabsudarsa fi babi fadlul masjid annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin babin farlan masallacin annabi ya da mutane Allah tabbata gare shi wal ulama'u kulluhum muttafiquna anna hukuma sa'il masajid hadha hadha alhukm malama sun hadu a cewa hukumcin sauran masallataya shi ne wannan hukumcin cikin sauran masallataya ma ba a zuwa da wani abin da yake kazanta ne ana tsarkake masallaci da wani abin da ake ki ba a san ana ɗaukaka murya a ciki ta alƙadi ismail alƙadi ismail ya ce wa ƙala muhammadu ibn maslama Muhammad dan Muslim dan Muslima yace wa yukrahu fi masjidi Rasul sallallahu alaihi wasallam al-jahr al-musallin an karanta a cikin masallacin manzo Allah tsaya da mutane ta bata gare shi dawo kamar ya afsa masu yin sallah shi ma yukhallitu alaihim cikin abin da zai cudanya musu ma'ana dauka kamar yadda za ya cudanya musu sallah ya sanya musu wani ikhtilafi a cikin sallar su shi ma yukhallitu alaihim salatuhum cikin abin da zai cudanya musu sallar su ya sa musu ka musu wani shagar sawati walaysa mimma yukhassu bihi al-masajid rafu sauti yace ba amma baya cikin abin da ake kebance masallataya da shi doka kamariya wa kad kuriya wa wa in aka ce haka kamar yana ninki na ba wai abin da ake kebance masallataya da shi bane muke wannan na masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake da wannan khasiyya shi kadai wa kad kuriha rafu sauti bit talbiyati fi masajid jama'ati yace haka an karanta ɗaukaka murya da talbiya labbaika Allahumma labbaika ana ɗaga murya sosai a cikin masallaci masallatai wanda ake salloli na jama'a illal masjid haram sai dai masallaci mai alhurma na makka wa masjidina da masallacin mu wanga kenan na madina in su ne to dama wurin wurin mahajjata ne wa kala abu hurairah radiyallahu anhu abu hurairah da tabbata gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi da mutane tabbata gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatu fi masjidi hadha khairun min alf salati fi ma siwahu illa al masjid al haram sallah a cikin masallaci na wanga tafi raka tafi sallah dubu tafi sallah dubu cikin wanda ba ba shi ba sai dai masallaci mai alhurma ana ne masallaci na maka qala al qadi alƙadi ya ce ikhtalafan nasu fi ma'ana hada littisna mutane maluma sun yi sabani a cikin ma'anan wannan toge da aka ce sai dai masallaci mai alhurma ne ake ni sallah a cikin masallaci mazala salam ta yi sallah dubu a cikin wani masallaci da ba shi ba aka ce sai dai masallaci mai alhurma alakhtilafihim fil mufadalati bayna makka wal madina wannan sun samu sabani a fita sabanin da suka samu daidai cikin fifitawa tsakanin makka da madina shin makka ce ta yi ko madina to haka wanda suka ta cewa madina ta yi suna ne a wannan ana ne han masallacin na makka kamar da zai faɗi dai kaɗan han masallacin sai dai kamar bai kai in a wani masallaci ne baraka da kai masallacin manzala salam ta yi wannan masallacin da raka a dubu misali da sallar dubu amma in masallacin maka ne e ta fi shi amma ƙasa ga haka nan ta fi shi da raka a kamar da za mu gani kamar da raka a ɗari tara kamar da za mu karanta da zuka فذهب مالك في رواية أشعب إمام عنه ما مالك ya tafi cikin cewa wato cikin ruwa da aka yi daga ashab da ya rawaito daga gare shi wa qala hu ibnu nafi haka ne ibnu nafi ya faɗi wannan sahibuhu a sahibin shi wa jama'atu ashabihi da kuma wasu jama'a nan daga cikin sahabban shi ila anna ma'anan hadis cikin cewa ma'ana wannan hadisin anna salatu fi fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa sallah a cikin masallacin annabi sai da mutane Allah tabbata gare shi afdalu min as-salati fi sa'il masajid tahi da ta yi daga wato sallah cikin sauran masallataya bi alfi salatin da sallah dubu illa almasjid al-haram sai dai masallaci mai alhurma fa inna salata fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam to shi lalle sallah cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta gare shi afdalu min salati fi bidun alfi ta fi sallah a cikin shi amma da abin da bai kai dubu ba وحتجري ما روي عن عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه sai zai kawo hujja da abin da aka rawaito daga sayyidina Umar bin Khattab yadda Allah ta mutu a gare shi da yake cewa salatun fil masjid al-haram khairun min mi'ati salatin fi ma siwa sallah a cikin masallaci mai alhurma ita tafi min mi'ati salatin daga sallah dari fi ma siwa a cikin waninsa kuna fahimta fatati fadilatu masjidin rasul sallam bi tis'in sai kenan farallan fifikon sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi sai ya zo da fifiko na na sallah ɗari tara absa masallacin makkan kenan ana gane a cikin masallacin maza sallam shi wanda yi ya ce sallah a cikin shi tafi sallah dubu a cikin wani yawa to shi ko sai aka ce sallah a cikin na makka tafi da raka ɗari yawa to da mace annabi sallallahu ya ce sallah tafi raka a dubu ko sallah dubu a cikin kowane masallaci sai dai masallaci mai alhurma to shi da suka ce eh shi ma ta yi shi kenan tunda mu shi in aka yi ta wurin an samu yahi a yi raka ɗari ne a wani waje to kenan ta gane kenan shi dubu ne shi ɗari kenan masallaci a nasarar ya ƙara masallaci mai alhurma na maka da raka ɗari tara kenan shi ne kenan da ya ce da ya ce ya yi kowane masallaci da raka dubu sai masallacin maka ya shi ma ya yi shi amma su bai kai yawa kun bai kai da raka dubu bai yi shi ya yi shi da raka da ba su kai dubu ba su ne ɗari tara saboda mi saboda wannan riwaya da ta zo cewa shi wanda ya salla cikin shi raka'a cikin shi ta yi raka'a dari yawa wani masallaci wata ati majalis masjid masjid da rasul sallam bi tis'iniyatin wa la ghairihi bi alfin yawa kenan sai ta zo farallan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta zama wato fifiko ne ya kasance da raka'a da ɗari tara amma absa wani masallaci mai aluma na maka da dubu wa za mabniyun ala tafdil madina madina ala maka wannan kuma yace abin girawa ne absa fifita madina akan maka alama qaddamna wa absa abin da muka gabatar wa huwa qawlu umar bin khattab wannan shi ko qawli ne na Anas na Umar bin Khattab wa Malik da Imam Malik wa aksar madaniyina da mafi yawan mutanen Madina wa zaba ahlul Makka amma mutanen Makka sun tafi wal Kufa da mutanen Kufa ila tafdili Makka afsa fifi ta Makka wa afsa Madina kenan wa huwa qawlu ata wannan ita ko magana ce ta ata wa ibn Wahab da dan Wahab wa ibn Habib da Habib min ashabi Malik daga cikin sahabban Imam Malik wa hakahu al-Baji kuma Imam Baji shi ma ya haka to shi an Shafi daga Imam Shafi wa hamalul istisna'a fil hadith al-mutaqaddimi ala zahiri sai suka dauki wannan toga cewan wanda su a cikin hadisi a bisa zahirinta wannan salata fi fil masjid al-haram afdal kuma cewa sallah a cikin masallaci mai al'umma na makka shine shi kawai suka ce a barta a zahirin hadisi yanda yace sallah a cikin masallaci na ko shi yayi da salatun fi masjidi haza sallah a cikin masallaci na wanga khairun shi yayi min alfi salatin daga sallah dubu fi ma siwa cikin wani masallaci wanda ba shi ba illa masjid haram sai masallaci mai alhurma kenan wai banda shi an doka a bar shi a zahirin suka ce a bar wannan hadisi a zahirin istisna'in yanda yake kawai banda dai shi masallacin maka saboda haka su da wannan ne suke so su kauye cewa a sun tafi cewa to sallah a cikin masallacin na maka ya fi ma masallaci wanga na madina wa ta judi hadisi abdullahi bin zubair radiyallahu anhuma suka kawo hijja kuma da hadisi na abdullahi dan zubair da ta bata gare su annabi nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi ta da musu Allah ta bata gare shi misal hadisi abi huraira da kwatankwacin hadisi na abu huraira da da ta bata gare shi وفيه أتكين شيازو وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا صلى أتكين مسلاتي مع الهرما يافي صلى أتكين مسلاتي ناوانغا بمئة صلاة دا دا, دا صلى دبي وروا قتادة مثله حاجة قتادة يا رويتو قتن قتن شي فيأتي فضل الصلاة في المسجد الحرام على هذا على الصلاة في سائر المساجد بمئة ألف تو أبتا ونن سيفي فيكم صلى أتكين مسلاتي مع الهرما يزو ya yi kowane masallaci kenan da sallah dubu ɗari in cewa hadisi ne wannan nawa kisan ya ce wannan wanda aka rato nasu na abu hurera yana cewa sallah a masallaci mai alhurma ya ta yi sallah a masallaci na so ɗari to kenan shi ko sallah masallaci alaihi salam ta yi sallah a kowane masallaci so dubu to kenan sallah a masallaci mai alhurma na maka kenan ta haiko da masallaci so nawa kenan dubu ɗari shi suka ce so dubu ɗari kenan to ina ga lokaci ya yi za mu dakata nan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وكتب الإمداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله صلى الله عليه وسلم